الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ‘yan uwana musulmi da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka a nan birnin yola jihar adamawa daukacinmu a nan maza da mata da waɗanda suke nesa ina gaishe mu da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan godiya ga allah maɗaukakin sarki ina kuma yin gaisuwa ta jinjinawa da ladabi ga shi mai masaukinmu kuma malaminmu fadilatu sheikh abubakar muhammad al-mukhtar abu shuraiha da kuma dukkan shugabanni da malamai da jami'ai da iyaye da 'yan uwa mazowa wannan masallaci da kuma waɗanda suke gudanar da shi da kuma dukkan ‘yan uwa ɗaliban ilimi waɗanda suka zauna a nan suka yi haƙuri na zama domin mu amfani juna, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana kuma ya mana rahama. Nasihohi masu shiga jiki masu kuma motsa imani sun gabata daga bakin ɗan uwana wanda ya fara yin bayani fadilatu sheikh abubakar abdulsalam abu tariq allah ya saka masa da alkhairi ya yi bayanai baiwar da allah ya masa ta istihdarin nasoshi ya sa na kasa gane akan me ma ya yi magana ballantana in san ta ina zan yi ta'aliki saboda kusan komi ya faɗa shin yayi nasiha akan aqida ne ta shiga ciki yayi nasiha akan ibadat ne ta shiga ciki yayi nasiha akan akhlaq ne ta shiga ciki to kusan abin da zan iya ɗauka daga cikin abin da ya faɗa sai dai in ɗauki ɗan reshe ɗaya daga cikin maganganunsa wanda ya fara buɗewa da shi ina tunawa inda ya magana akan neman yardar Allah da kuma yin ibada saboda Allah alhali bawa yana neman kusanci zuwa ga Ubangiji. Daga baya ya taɓo maganganu akan tsoron Allah, ya taɓo maganganu akan ibada, ya kuma rufe maganarsa da neman sakamako a wurin Allah ta hanyar ayyukanka da kuma neman kyakkyawan ƙarshe. Wanda wannan in ka haɗa kamar ƙarin tunatarwa ne akan da yawa daga cikin darussan da shi mai wannan majalisi a Sheikh Abubakar yake yawan gabatarwa daga lokaci zuwa lokaci daga gaba zuwa gaba duk lokacin da munasaba ta samu. Ya riƙa yin haka a cikin karatuttuka na tafsiri wanda yake bi to daga baya kuma sai ma ya ware wa wannan maudu'i darasi na musamman inda ya sa littafin kitabu zuhud wanda ya zama kamar jigo ne akan wato nuna wa mutane muhimmancin neman yardar Allah da neman lahira da kuma gudun duniya wannan yana ɗaya daga cikin abin da daga lokaci zuwa lokaci muke da bukatar mu rinƙa yi wa juna tunatarwa a kai. Irin waɗannan nasihohi su suke sa zukata su motsa, sannan kuma mutum ya riƙa yi wa kansa hisabi tun kafin lokacin hisabin sai ya yi. Idan ba a tuna maka Ubangiji da girmansa, da lahira da haɗarinta, da duniya da ruɗinta, to sai ka ga mutum ya shagaltu alhali dukkanmu nan an kwaso mu ne a cikin motar tafiya kuma dukkanmu nan mun san inda za mu je, amma ba mu san yaushe za mu je ba. Don haka muna cikin tafiya ne, kafin a je ɗin, akwai wanda a motar za a ƙarasa da shi, akwai wanda kuma a hanya zai sauka, sai dai a ƙaraso da shi, ya jira waɗanda suke cikin motar. An daɗe da kunna wannan motar da fara tafiya. mutane da yawa sun sauka, mun muna nan a cikin motar ba mu san ranar saukanmu ba. Yaushe ne za a ce maka lokacinka ya yi, ba direba ne zai ce maka an tsaya ka sauka ba, don an tsaya ba za ka yadda ka sauka ba, sai dai a saukar da kai a daidai lokacin da kake shirye-shirye da tsare-tsare na abubuwan da ka sa a gaba. Kamar hadisin da Malam Abubakar ya kawo mana na cewa ɗan Adam hammam ne. ɗan adam kullum mai himmatuwa ne mai plans zan yi kaza zan yi kaza babu wani ɗaya daga cikin mu face in ya wayi gari yana da shirin me zai yi ko ya kwana da shi ko kuma in ya tashi ya tuna me zai yi alhali mutuwa kuma baka san ita kuma yaushe ne nata ba ba na tsammani a cikinmu akwai wanda yau da ya tashi da safe ya sa daga cikin plan ɗinsa akwai mutuwa zan yi kaza zan yi kaza sannan zan mutu haka za mu tashi gobe haka za mu tashi jibi haka muka yi jiya haka muke rayuwa kullum plan ɗinmu akan me zan yi ne amma ba wanda yake sa cewa to in na gama zan mutu a yau amma uqsimu billahi azim kamar yadda a yau ka wuni ka kai yanzu baka sa budget ɗin mutuwa ba haka wata rana za ka wuni baka sa bajet ɗinta ba kuma wallahi za ta zo maka. Wannan ya nuna bukatuwa da muhimmancin mu rinka tunatar da kanmu akan me ya kamata mu shirya wa kanmu ta yadda ko da ba mu mata plan akan ranar za ta zo ba in ta zo za ta samu mun shirya. Bukatar ita ce kai mata guziri ta yadda in aka sauke ka a motar kana da ɗan abin da zai riƙe ka a garin da za ka je. Wani gari ne mai haɗarin gaske, mutane da yawa sun je, an daɗe ana ƙirga sensus da alƙaluman mutanen da aka haifa, da mutanen da kuke rayuwa da su, amma babu wani alƙalami da ya rinka tara adadin mutanen da suka taru a can. Kuma ba a taɓa samun wani mutum duk ci gaban duniyan nan da aka yi a harkar science and technology, ba a taɓa samun wani da duniya ta yi sponsoring ɗinsa ya je can ya tara adadin nawa ne mutane a can saboda a san shirin da za a yi don an je can akwai cikowa yaya za a yi ba a daidai lokacin da duniya a yanzu tana maganar ci gaba ya kai yanda nan duniyar ta cika al'amura sun yi yawa za a je wata duniyar duniyar mars yana cikin projection ɗin ƙasar america daga nan zuwa 2030 za a fara ɗiban mutane a kai su can aje a zauna saboda can ma ya yi kama da duniya abubuwan da ake bukata za a kai na oxygen da ruwa da ‘yan shuke-shuke da fulawa wanda suke da gata su je can, amma ba su taɓa yin tunanin cewa a je lahira a gano me yake faruwa ba, saboda a shirya can an riga an je, waɗanda suka je kuma babu wata hanya ta sadarwa duk ci gaban nan da aka yi har yau ba a taɓa samun wanda ya tafi ya yi waya ya ce ku shirya kafin ku zo ba. Sannan ba a taɓa samun wanda da yana can ya yi magana ya ce, Jama'a, akwai bala'i ko in ka je wucewa ta kabari, ka ji kururuwarsa, duk wannan an ɓoye maka, saboda ka zauna a kan gaibi, in ka ga dama ka yi imani, in ka ga dama kar ka yarda, ranar da ka sauka a motar za ka gane da gaske ne. Muna da bukatar a rinka tunatar da mu irin wannan, kamar yadda muke haɗe a nan masallacin. sannan muke haɗe a nan unguwar, sannan muke haɗe a nan garin, sannan muke haɗe a ƙasar, muke haɗe a nahiyar, muke haɗe a duniyar. Haka wata rana wallahi za mu sake haɗuwa, yau mai yajma'ukum li yaumil jam'a. Allah maɗaukakin sarki ya ce, in muka haɗun nan, haka za ka gan mu, wato, ka allam yalbasu illa sa'atan minan nahar, kai ka ce gaba ɗaya a duniyar awa ɗaya kaɗai muka yi muka haɗu, ya ta'arafu na bainahum kana ƙoƙarin ganewa ne wane ma yana ganewa ne wane ma yana ganewa ne duk mutumin da ka taɓa haɗuwa da shi a duniya sai ka sake ganinsa kuma sai ka haɗu da shi yau izin ya tazakaru insan wani shiri muka yi akan ranar da za mu sake haɗuwa irin wannan wa hasharnahum za a tara mu gaba ɗaya falam nughadir minhum ahada ba mutum ɗaya da za a bari wani shiri wani kimtsi ya kamata mu yi a yayin da a wannan duniyar da ake tafiya a cikin wannan motar akwai wanda yake kan kujerar gaba kusa da direba in AC ya zo yana buga shi akwai wanda yake kujeran baya kusa da wancan yana ɗosana a jikin mai shi akwai wanda yake can baya a ƙurya duk zafi da wahala yana ciki kuma ana ta raba abinci da abin arziki baya ciki baya samu haka ne muke rayuwa a nan duniyar amma daga an sauka duka iri ɗaya za a zamo da wanda yake gaban direba yana shan AC yana cin abin da yake so kayan guzirin da yake gaban mota yana samu in ya riga ya dirka magana ta kare da shi da wanda yake can baya duk sun zama iri ɗaya wahalar lahira da rayuwar barzakh da firgitarta kowa daga cikinmu babu wanda ba zai ji ta ba sai dai kawai wanda Allah ya tserar da shi gwargwadon aikinsa su ne kaɗai waɗanda la ya huzunuhumul faza'ul akbar muna bukatar irin waɗannan faɗakarwa da za su sa mu tsaya wajen neman yardar Allah kamar yadda ya buɗe akan magana dangane da neman yardar Allah babu abun da muke bukata kamar mu samu gayar mu ita ce a ce Allah ya yarda da mu babbar abar damuwa a gare mu ita ce muna sallah muna azumi muna zakka muna zuwa hajji muna karatun qur'ani muna sada zumunci muna zuwa karatu muna waye amma wallahi ba mu sani ko Allah ya karba ko bai karba ba daga kan malam ɗin har zuwa mu ba wanda yake da tabbacin nasa ya shiga Allah ya rubuta ya ce ya yarda da kai. Da za ka samu Allah ya ce ya yarda da kai da ka wuce. Daga cikin mu ta yiwu akwai waɗanda Allah ya yarda da su amma ba mu san su ba, su ma ba son kansu ba. Haka kawai muke aiki a cikin duhu. Wannan shine abun firgici da wanda yake aikin da wanda baya yi. Ta yiwu su zama duka iri ɗaya. Akwai mutane da yawa da za su je gaban Allah da ayyuka amma rusa shi za a yi wa kadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura sun yi aikin gashi har an je da shi lahira amma rusa shi da a yi ga mutane da yawa da za su je da sallah da azumi da zakka da sauransu amma duk mutane da za su kwashe mu ma ba mu sani ba mun yi wa mutane laifuffuka da harsunan mu da gaɓoɓin mu ta hanyar dukiya ta hanyar harshe amma ta yiwu ba mu sani ba ahsahullah Allah ya rubuta wa nasu mu mun manta sai an ji a ɗauko shi ta yiwu mu ma muna cikin wanda za a yi warwason kayayyakin mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin mutane akwai al-muflis wanda zai zo gaban Allah bi salatin wa zaka wa siyam amma ya ci kayan wane ya ci kayan wane duk su kwashe shi kuma a bar shi wofi bai da komi muna ƙoƙarin amma waɗansu abubuwa suna cinyewa shin muna cikin waɗanda nasu ya cinye ko ba ma ciki ba mu sani ba wannan shi ke nuna mana muhimmancin neman yardar Allah a cikin duhu dukkanmu nan babu wanda yake da tabbacin cewa Allah ya yarda da shi wannan shine zai gaya maka daɗin wato annabawa da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su Allah ya faɗi duk ya yarda da su duk wanda ba su ba wallahi wallahi ne ma yake a cikin duhu ba wanda za ka iya tabbaci da shi komi matsayinsa ka ce wallahi Allah ya yarda da shi sai waɗannan kadai mutanen duniya nawa ne a yanzu haka muna da population ɗin mutane biliyan takwas mutane nawa suka mutu mutane nawa za a yi a nan gaba in ka haɗa annabawa da su da sahabbai gaba ɗayansu su nawa ne su kadai ne ba Allah ce radiyallahu anhum wa radu an su sun samu sauran mutane duk suna cikin ninkaya ne a cikin duhu ba wanda yake da tabbas muna da bukatar mu rinka jin wa'azozi da za su da za su ratsa mana zuciya mu rinka jin cewa ba mu yi komai ba a addinin nan kuma addini ne ke bin mu bashi mu ba mu kaddamar da komai ba bayan Allah ce wal tanzur nafsun ma qaddamat ma za qaddamna Allah ce kowa ya duba me yayi me muka yin in muka kwatanta laifuffukanmu da ayyukanmu na alkhairi in za mu yi kanmu adalci sai mu ga laifuffukan sun fi alherin yawa sallar da kake a rana gaba ɗaya ita ce babban abin da zaka nuna na ibada minti nawa ne kake yi in ka tara abubuwan da kake na alkhairi zikirori da sauransu duka in ka tara su a cikin awa ashirin da hudu kake da shi fa awoyin da kake yin ibada a cikin su nawa ne sauran duk me kake yi kana iya kirga cewa kayi kaza kayi kaza na neman duniya amma ba za ka iya kirga laifukan ka ba da wata rana za ka kwanta kafin ka yi bacci sai ka tsaya ka nutsu sai ka ci yau laifi nawa ka yi shine za ka gane cewa da kyar ka iya tuna su saboda sun yi yawan da ba dole ka iya tuna su ba mutane nawa ka haɗu da su mutum nawa alheri ya haɗa ko alheri ya raba ku kalmomi nawa ka faɗa waɗanne kalmomi ne suka zama na alkhairi falyakul khairan aw liyasmut sai kuma kai ta maganganu wuraren da ka je da abubuwan da ka taɓa da abubuwan da ka gani inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula in za a tambaye ka akan ido kadai zaka ci ballantana na ji ballantana na harshe dukan waɗannan mu rinƙa yi wa kanmu hisabi saboda mu nemi yardar Allah. Ana neman yardar Allah ne ta hanyar yawan aiki da kuma raja'i da tsoron Allah da kuma jin tsoro da firgici akan tayiwu ya yi ko bai yi ba, da haka ya ce samun yardar Allah. Muhammadun Rasulullah, wallazina ma'ahu ashidda'u alal kufar, ruhama'u bainahum, tarahum ruka'an سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اي تنمن فللر الله اي تنمن يردرسا da haka ne ake ibada tsakanin Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu in dai kana so ka zama min allazina ma'ahu ka zama faulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin ma'ahum to dole ka zama tabtaghi fadlallahi wa ridwana kana neman falalar Allah, kana neman yardar Allah kullum. Wannan kuma shine gayar abin da zai sa a ce ka samu ka tsira, ka yi har sai Allah ya yarda da kai. Annabi sallallahu Alaihi wasallama da shi da sahabbai akan wannan suka tsaya Allah ya shaida cewa duk abin da suke yi ibtiga a fadlillahi wa ridwanihi sun yi ta yi ne domin neman Allah yarda da su kuma don neman falalar Allah Allah ya ce su ya yarda da su din abin da suke nema sun samu wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an su kan Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah Allah ya san nasu da gaske suke yi sun yarda da Allah babu wanda yake da tabbacin Allah ya yarda da cewa kai da gaske kake yi kafin ya yarda da kai. Dukkan annabawan Allah suna neman a ce su su samu yardar Allah sannan su sun yarda da Allah. Akan neman yardar Allah ya kamata mu rayu. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa? Allah ya tambayi annabi Musa me yasa kai gaggawa? annabi Musa yake hum ula'ika hum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda nayi gaggawa ne don neman ka yarda da sauri da sauri nake kokarin yin aiki don ka yarda duk aikin da kace in yi sai in yi ina mai gaggawa ina cikin wasabiquna sabiqun ina cikin wasari'u ila magfiratin min rabbikum ina cikin fal yatanafasil mutanafisun wannan duk litarda don in samu nemi yardarka don ka samu ka yarda kowane annabi haka yake kokari annabi Suleiman قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ألا إنا نيمة كساني إني أيكن دكا يرددشي أيوكا دموكي يدوك ألا يا يرددسو sannan mu din mun kai yanda Allah ya yarda da mu kullum annabi sallallahu alaihi wasallam addu'arsa neman yardar Allah Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakatik Allah ina neman tsarinka da yardarka akan karkai fushi da ni Allah ka yarda da ni ta yanda yardar za ta sa ba za ka sake fushi da ni ba shi yana neman haka mufa ta yi tuntunin ma Allah yana fushi da kai baka sani ba ya zake ka nemi sulhu da Allah ya zake ka nemi daidaitawa shine ka nemi Allah ya yarda da kai akwai waɗanda Allah zai yarda da su tun ba su mutu ba ka yi yanda Allah maɗaukakin sarki zai yarda da kai tun baka mutu ba don Allah yana yarda yardarsa ta lahira akan mutum tana da alaƙa ne da yardarsa da kai a nan duniya, a nan ne ake neman yardar, in ka samu Allah ce yarda da kai shi kenan, duk wanda Allah yarda da shi Allah baya fasawa. Shi yasa alkawarin da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da na sahabbai Allah ba zai taɓa fasawa ba, dukkansu radiyallahu anhum wa radu an. Amma wallahi ba a banza suka samu ba wahala suka sha, allazina taba'uhu fi sa'atil usra. wahala suka sha wahalar da har Allah ya bada shaida a kanta, duk wahalar da ka je Allah ya yabe ta lallai wahala ce babba. Sun yi aikin da Allah ya gani, kuma Allah ya yarda da gaske suke yi, shi yasa Allah ya ce ya yarda da su. Mu ba mu samu wannan ba tukunna, ba wani ɗaya daga cikinmu duk aikinsa da in ya mutu za a ce wani ya daga ɗan aljanna, babu wannan. Sannan a ƙarshe, idan Allah ya yarda da kai tun kafin ka mutu, to wannan yardar taka, yardar da Allah ya maka, za ka gane girmanta bayan ka samu shiga aljanna. Duk waɗanda Allah yarda da su Allah zai sa su a aljanna, ba wanda Allah zai yarda da shi kuma Allah ya kayyaba shi, ba wanda Allah zai yarda da shi kuma ya kunyata shi. Jama'a mu tsaya mu yi abin da zai sa Allah yarda da mu. Abin da babban abin da za ka yi ka samu Allah yarda da kai, shine ka bauta wa Allah sau da ƙafa. sannan ka tabbatar akan ikhlasi kake bautar Allah duk abin da kaga zai taɓa maka ikhlasi wallahi kar yi wasa wajen rabuwa da shi ko menene shi da ibada ta aiki da ibada ta ta harshe dukkan su ka tabbatar saboda Allah kake yi kana jin shedan ko wani ne cikin mutane yana so ya raba ka da asalin kasadinka na yi saboda Allah ka rabu da duk wata hanyar da za ta sa maka wannan ya zama saboda Allah kaɗai kake yi ko meye sannan duk wani mutumin da zai ji ya yarda in ka faɗa ko in ka aikata ka manta da shi don ba zai iya baka ladar aikin ba ka sa ubangiji kaɗai a gabanka sannan duk wani abin da ake samu a wannan duniya na lada ko sakamako ko morewa ko jin daɗi ko ɗaukaka ko dukiya ko mulki in ana magana akan harkar Allah ka ajiye shi a gefe wannan baya cikin harkar addini kwata-kwata ba da shi ake neman addini ba ba a kuma sa addini a hanyar neman sa kar ka sa addinin ka wajen neman duniya a'a ka nemi duniya da duniya amma kar ka nemi duniya da lahira shine Allah yake ce ma irin mutanen da ishtarawul hayatad dunya bil akhirah waɗanda abin nan waɗanda suka sayar da kawunan su kamar yadda ya kawo fa ba'i'un nafsahu abin nan fa mubiquhu fa mubiquha aw mutiquha da kuma waɗanda suka sayar da lahirar su don su samu duniya ko waɗanda suka sayar da addini don neman duniya kar ka yarda ikhlasin ka ya tabo akan harkar neman lahira kar wani abu ya shiga tsakaninka da wannan sannan kuma daga cikin abin da ake samun yardar Allah bayan yawan aiki da kuma ikhlasi a cikin aikin shine mutum ya zama duk ɗan abin da ya samu ya ji ya yarda da yanda Allah ya ajiye shi a kai. An tambayi Al-Fudail ibn Iyad aka tambaye shi yaya ake yaya ake gane mutum ya yarda da Allah yace yardar Allah ita ce ka ji cewa baka son wani abin da yake canjin yadda Allah ya so ya ganka ko a hannun waye yake yadda Allah ya ajiye ka ya fi maka. Dukkanmu nan a yanda muke cikin nan, babu wani matsayi da kake ciki face Allah ne ya ajiye ki a haka. Wa ma ta kunu fi sha'anin, wa ma ta tulu minhu min Qur'anin, wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan istufizuna fi. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin. Allah ya ce duk wani abin da kake gani a duniya ba abin da yake koya wa ubangijinka kuma duk halin da kake ciki Allah yana sane da shi yanda Allah ya ajiye ka haka Allah yake so ya ganka matsayinka na mulki kai ne a ƙasa su ne a sama matsayinka na ka ne ma baka samu ba matsayinka na dukiya baka da shi matsayinka na lafiya ka rasa ta matsayinka na dukiya matsayinka na ko menene yanda Allah ya ajiye ka ka rinka ji haka Allah yake so kuma ka gode wa Allah akan hakan amma da yawa daga cikinmu ba mu yarda da Allah ba saboda yanda Allah ya ajiye mu bai mana ba, amma a fakaice ne ba mu yarda da Allah ba, ba wai a baki muke faɗa ba, kowa yana ce ya yarda da Allah a baki, amma a wurin Allah ba abin da ka faɗa a baki ba aikin ka shi yake nuna haka. Da yamma mu wallahi yawan kukanmu da yawan rashin godiyarmu ya fi yawa sama da godiyarmu akan abubuwa da yawa waɗanda kuma wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. ni'imomin Allah ba za mu iya kirgawa ba wahalhalun su ne za mu iya kirgawa amma su muka fi tuna su ba ma tuna ni'imomin da suka fi yawan yace to yarda da Allah shine ka ji yanda Allah ya ajiye ka ya maka a haka baka neman na wani Allah ubangiji ya sa mu zama bayinsa nagartattu waɗanda suka yarda da shi kuma suka yarda da hukuncinsa ta yadda shi ma zai yarda da su albishir na ƙarshe shine duk wanda ya yarda da Allah Allah ya yarda da shi to ga sakamakonsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri cewa a ranar kiyama bayan an shiga aljanna wannan hadisin yana cikin sahihain sai Allah madaukakin sarki ya kiraye ‘yan aljanna ce ya ahlal janna ya ku ‘yan aljanna me kuke so in baku sai su ce me za ka ba mu bayan ka ba mu irin abin da baka ba wa kowa ba a cikin halittunka me muke so komi mun samu ai sai Allah ce akwai abin da zan baku wanda da bakwa da shi shine zan baku yarda ta ta yanda ba zan sake fushi da ku ba har abada duk wanda ya samu wannan ya kai ƙarshe wannan kuma ba a samu sai an shiga aljanna jama'a kar mu nitsu sai mun ji kafafunmu guda biyu sun shiga aljanna Allah ya bamu Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda duk suka samu wannan, to za su samu aljanna, kuma in sun shiga tajiri min tahti hal anharu khalidina fiha amma wa ridwanun min Allah akbar. Zalika huwa al-fawzul azim. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Mansur Isa Yalwa. Allah ya saka da alkhairi a bisa wannan nasiha mai ratsa jiki mai ratsa zuciya a irin wayannan wazuzzukan muna bukatan su fiye da yadda muke bukatan ruwan sha domin zuciyar dan adam idan ba a mata irin wannan wa'azin ko bashi ko shakka babu kekashewa za ta yi ko ta bushe dukkanin su sun mana wa'azi mai ratsa zukata wanda zai ƙara imani kuma ya sa mu guji duniya kuma mu ƙara tsoron Allah subhanahu wata'ala mu fahimci duniya ba komai bane kuma mu gane matsayin mu cewa mu din ba komai bane abubuwa guda uku na farko sun nuna mana cewa bautan Allah subhanahu wata'ala shi yafi komi muhimmanci kuma shi yafi komi daɗi to amma fa mu har yanzu ba mu kai wannan matsayin da in mun yi ibada muke jin daɗi kamar yadda bayin Allah magabata suke jin daɗi ba galibin mu ibadan nan nauyi take zame mana da kaya kana dai yi ne ka samu ka sauke ka huta ba wai ka shiga ka ji daɗin ta ba talazzuzu da'at jin daɗi na da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da kake ibada kake da'a ka ji daɗinsa wannan siffa ce ta muminai wanda manzala sama ya faɗe su dewa a cikin hadisai za ka halawatar iman ko salafin man kunna waje da bihinna halawatar iman to mu yaushe za mu kai wannan matsayin ne wanda ibada za ta zame mana abu mai daɗi fiye da komai wanda duniya za ta zama ba komai a wajenmu ba sannan na biyu dokta mana bayanin cewa babu wani mai tabbas cewa ibadan da yake yi Allah ya karba wannan ma abun tsoro ne ko da kana ibadan kuma haka ne abun tashin hankali ne kuma duk wanda baya cikin wannan tsoron to kuma baya cikin muminai don ubangiji ta ala faɗi siffofin sai ce wallazina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila suna ibadan amma zuciyansu a tsorace an karba ko ba a karba ba kamar yadda manzo sun ya fassara ta wallazi yasumu yusalli wa yatasaddaqu wa yakhafu an la yuqbala minhu kana ibada amma kana tsoro an karba maka ko ba a karba maka ba Yami Ubangiji ta lata inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin tsoron Allah ka ya kai a karba maka ayyukanka da kake yi shine abin tambaya ina kake da tabbas sai dai ka zama bainal khawfi war raja kana kaunan a karba maka kana tsoron ko ba karba ba wanda kaga yana alfahari shi yana ga an karba kawai zai tafi aljanna wannan ba mumini bane bai ma san inda ya dosa a addini ba bai san inda ya dosa ba sana abu na karshe maganan neman yardan ubangiji subhanahu wataala wane ne kullun tunaninsa yana tunanin Allah ya yarda da shi duk abin da yake shi neman yardan Allah yake yi ya me zan yi Allah ya yadda da ni ya za a yi Allah duk da ba za ka iya ganewa ɗari bisa ɗari ba amma kana yi masa abun da yake so don neman hakan ɗin amma akwai wasu mutane da kake neman su yadda da kai saboda wata fa'ida ta duniya da za ka samu kana neman su yadda da kai don su maka wani alheri ko su ɗauke ka wani ko su ɗauke ka mai mutunci ko kar mutuncin ka ya zube duka wannan mutum ya faɗi nan yayi nan yayi nan amma me kake yi don neman yardan Allah ubangiji ta Allah ya yarda da kai menene kake yi tsakaninka da Allah da ikhlasi a zuciyanka don Allah kake yi a zuciyanka ɗari bisa ɗari kullum in ka waye gari kai tunanin yaya Allah zai yarda da ni amma kana tunanin ya wane zai gamsu da ni ta ya zan samu gamsuwa wurin wane ko ɗaukaka wajen ko matsayi wajen wane ubangiji ta lace wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yurduhu in kanu mu'mini duk mai neman yardan wani ya sani Allah da manzonsa ya fi cancanta ya nemi yardansa su yarda da shi in dai mumini ne in dai mumine ne su idan ka yi imani da Allah kai mumini ne za ka nemi yardan Allah ne ta hanyar bin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam tsakaninka da Allah a cikin zuciyanka. So muna cikin haɗari, muna cikin tashin hankali, duniya ba komai ba ne, Allah ba komai ba ne, ba komai ba ne, yanzu za a neme ka resa ka kawai, yanzu yanzu nan kawai babu kai, kuma ba sai ka shirya ba, kamar yadda dokta ya bayani, ba wanda zai ce ka shirya ko an kusan isa, ka tsaya ka sauka a motan, kawai kwatson ne za ka ji ka kawai. so mu koma ga Allah mu gyara halayenmu mu ji tsoron Allah domin mu samu rahamar Allah da yardan Allah idan muna cikin wannan tsoron da tashin hankalin da neman gyaran to wannan shine zai sa Allah ya ji tausayin mu ya lullube mu da rahamarsa mu samu tsira gobe kiyama Allah ta'ala ya samu daga cikin bayinsa na gari mun ja lokaci da yawa amma abu na ƙarshe shine akwai wanda ya turo takarda yace don Allah yana neman alfurman asa alaramma Abdurrahim dan Dr. Mansur Isa Yalwa ya yi mana karatun Alƙur'ani ya zama shi ne na rufewa. So kuma yana tamanin muna tare da shi gashi na hango shi kusa da babansa. So da aka zamu ba shi dama ya mana kira a takaice sai mu rufe wannan majalisin. Kuma mun yi sati biyu ba mu yi karatu ba saboda wasu dalilai daga wannan satin insha Allah mun dawo karatun kamar yadda muka saba insha Allah. Uh, Allah ramma falyatafaddal mashkura. Bismillah arama. Ga can wurin zama. bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون صدق الله العظيم
Allah ya saka da alkhairi alarama Abdurrahim Dr. Mansur Isa yawa Allah ya ja kwananka kafi babanka ilimi kuma wannan ya nuna ba wai ya haddace Qur'ani ne kawai ba ya san abin da ƙura'ani yake faɗa ya san cewa akan zuhudu ake magana gudun duniya ayoyin da suke ƙara imani sai dai yanko su kuma ita karanta mana su shi ma sai zama wani wa'azin ne kuma mai zaman kansa Allah ya maka albarka ya ja kwanan kai baka ilimi mai amfani fiye da na babanka za mu tsaya a nan akwai wani bawan Allah da bai da lafiya ya roƙi masa addu'a Allah ya yi masa kafin nan su wayannan bayin Allah da suka zo suka yi mana karatu Dr. Mansur Isa Yalwa da Sheikh Abubakar Abdulsalam Baban Gwale Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya sa ladan wato wannan darussa da suka yi mana da fadakarwa a cikin mizani na kyawun ayyukansu Allah ya sa ya zama sabbin shigan su aljanna kuma Allah mai da su gidajen su lafiya su samu iyalin su lafiya mun gode Allah ya saka da alkhairi wannan bawan Allah Allah ya bashi lafiya dalibi ne na ilimi ya dade na fama muna roƙon Allah ta'ala ya bashi lafiya yayi masa wannan ciwo da yake damun sa azhibil ba'sa rabban nas washfi anta shafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر- لا يغادر سقما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين